ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم ترى يا رسول الله شن باك باكا غنيني كو ko baka ji labari ilal mala'i min bani isra'ila manya-manyan mutanen banu isra'ila min ba'di musa bayan annabi musa izqalu li nabiyyin lahum ba'athlana malikan sun haɗu suka gaya wa annabinsu ib'athlana malikan ya kamata a sanya mana wani jagora mayaki nuqatila fi sabilillah saboda mu yi yaƙi saboda Allah wannan aya abinda take nufi banu isra'ila bayan annabi Musa a kasan mutane ne da ba sa jin magana duk abin da Allah ya yi da su sai ai ta gwagwarmaya da su ai ai ku yi nan ba za mu yi nan ba ku dawo nan ba za mu dawo nan ba ya ishe ka dai arba'in na sanatan ya ci huna filar ɗin da suka yi ta yawo a wannan shekarun arba'in ɗin annabi Musa ya rasu abin da kawai ake so da su su shiga garin wato banu isra'ila su shiga garin ardul muqaddasata allati kataballahu lakum amma ba su shiga ba sai Allah yake magana cewa anan daga cikin abubuwan da suka yi na bacin rai wanda suka yi na bijirewa sun haɗu suka ce wa annabinsu annabin zamanin ba aslana malikan nuqatila fi sabilillah ka tura mana wani ka sanya mana mana wani jagora shugaba a cikinmu nuqatila fi sabilillah saboda mu yi yaƙi saboda Allah ƙala sai wannan annabin ba a faɗi wani annabi ba ne malaman tafsiri sun samu saɓani wasu suka ce yusha'u ne wani suka ce ya sha wasu suka ce a a tun da ƙur'ani ya ce min ba'di musa wasu suka ce annabi dawudu tun da shi bayan annabi musa ya zo an samu dai saɓani a malamai amma a kowanne ne ma dai annabi ne a cikin banu isra'ila ƙala hal asitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu a'a fa ina jin tsoro kar a zo a sanya muku yaƙi a ce an fardanta yaƙi ku ki ku yi yaƙin nan ba wai in roƙa ba ne a'a za kar a zo a ba ku sarki a fardanta muku yaƙi ku ki ku yi yaƙin ba su na malikan nuqatila fi sabilillah qala hal asitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu qalu sai suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah haba ya za a yi a ce ba za mu yi yaƙi saboda Allah ba wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bayan an riga an fitar da mu daga cikin gidajenmu da 'ya'yanmu a ce kuma ai mu muka ce za mu yi a farkanta mana yaƙin mana a gani za mu yi yaƙi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum amma da aka fardanta yaƙi me ya faru tawallaw sai suka juya illa qalilan minhum sai dan kaɗan daga cikinsu su suka ce a kawo su suka ce a yi suka ce Allah ya ba su sarki Allah ya ce to ga sarki ga yaƙi a yaƙi amma me ya faru sai suka ƙi su yi sai sama annabi Musa da ya ce musu udkulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum da suka shiga suka gani ba wai yau aka fara ba tun zamanin annabi Musa suka ce wai wa'in nan za mu shiga mu yaƙa ai lannad kulaha hatta ya kurju minha ai ba za suna faɗi cewa a can da Allah yake magana cewa cewa ku je ku yaƙe su suka ce ya Musa lannad kulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun Musa wai wannan garin kace mu shiga mu yaƙi ba za mu shiga ba fazab anta wa rabbuka faqatila ba ka gaya mana kana da ubangiji ba ka je kai faɗa kai da ubangijin ka mara ku je ku yaƙe su mana mu ba za mu shiga ba inna ha huna qa'idun mu ba za mu shiga garin ba to sai Allah ya ce oko ba za ku shiga ba to shikenan ai ko haka suka yi ta yawo shekara 40 sun gagara shiga garin su da sun shiga sun yaƙi abun da sun yaƙe su gaba ɗaya da sun shiga sai sa da aka je yaƙin badar sahabbai da annabi ya ce musu su shirya ku shirya za a shirya yaƙi suka ce ya rasulallahi yaƙi kake so mu yi za mu shiga za mu yi yaƙi ba za mu gaya maka abin da banu isra'ila suka gaya wa annabinsu izhab anta wa rabbuka faqatila ba inna hahuna qa'idun mu abin da za mu gaya maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun za mu je za mu yaƙe su da mu da ubangijinka da kai din za mu yi yaƙi kuma sai mun yaƙe su me kuma ya faru ai da suka shiga aka kashe saba'in aka kama saba'in kaga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi su ba ma maganan yaƙi ake yi cewa ku je ku yi ba za su yi ba a'a su annabinsu ne in ana yaƙin suke kallo shine gaba-gaba su mutuwan suke jira ba wai can hazarar mauti yana su fita ba to su kuma sahabban annabi mutuwan suke nema ta ina take su yi kanta sayyidina umaru yana cewa annabi ya gansa in ana tafiya da dokinsa sai ya zo ya tsaya a nan sai ya dawo ta nan ya tsaya sai ya dawo ta nan ya tsaya sai ya dawo ta nan sai ce umaru ka tsaya waje ɗaya mana ya ce ya rasulallahi jira nake yi in case in wani zai harbo ka da kifiya allah allah nake yi kifiya ta samo ni idan na tsaya ta nan babu ita sai in ce halata nan kifiyoyin sun yawa sai in dawo ta nan idan na tsaya ta nan ba kifiya sai in dawo ta nan idan na tsaya ta nan sai in dawo ta nan kaga su falan ma kutiba alaihimul qitalu da za a je yakin badar fa ba, ba, su kawai an ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu an tuce su su yi yaki ba makami ba su sanya ake yaki ba amma ana cewa a fita ga karatun zai zo a gaba maganar dalutu adadin ɗari uku da goma ɗari uku da aka fita da su yaƙin su kuma mushrikai dubu da wani abu ko ɗari tara da wani abu ala hasabi ikhtilafin tarih yanda ya kawo ko juyawa guda ɗaya ba su yi ba innama abin da aka ce lokacin da annabi ya ce hamza da aliyu su fita an ce duka kafirai sai da suka ja dawakansu suka tsaya saboda tsoro saboda sun ga ba su a tsoron mutuwa suna neman ta ta ina take su yi kanta to falan ma ku tiba alayhi mulkitalu aka faddanta musu yaƙi amma ba su fita ba amma mu annabin mu kamar yadda muka faɗa da sahabban mu da suka wuce sun fita kamar karatunmu na baya da aka yi magana ama siftu an tadkhulul jannata walamma yatikum irin wahalan da aka sha da annabin ake fita a wahala babu ruwa takalmi yana tsincewa ana wahala qur'ani yana maganan wahalan da aka ci a yakin lahzab da yakin khandaq duka ba a janye ba innama sahabbai su abinda suke kula ba wai yaki ne abin tsoro ba an tambaye wani sahabi cewa da ka mutu wani ya yi mafarkinsa da ka mutu ka je lahira me Allah ya fara baka ya ce an buɗe mun aljanna ne aka ce bismillah ka shiga sai aka ga ya tsaya sai Allah ya ce akwai abin da kake so ne ya ce eh Allah dan Allah a mai da nu duniya in je in ƙara yaƙi in yaƙin taimaki annai Muhammad su ba wai da aka fardanta yaƙin suka gudu bane a'a ana maganan منهم من قد نابه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا akwai wanda an ji masa ciwo ba zai iya tashi ba akwai wanda kuma ya mutu Allah ya ce wa ma baddalu tabdilan amma ko je zau a zuciyarsu cewa me ya kawo su yakin na suka mutu ba su ji wannan abun ba sabon annabi kenan bambancin su da sauran mutane alhamdulillah da Allah ya mu a cikin wannan mutanen a falamma kutiba alaihimul qitalu amma da aka ce ga yaƙi nan ku je tawallau illa qalilan minhum sai suka juya suka ki fuskantar yakin nan Allah ya ce wallahu alimun sani shi Allah masani ne ya sani bizzalimina da azzaliman da su suka ce a kawo aka kawo kuma suka ki su قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم باسوسي وعلا سوى ibas lana malikan nuqatila fi sabilillahi ba a sanya mana wani jagora mayaki sarki da za mu yaki ba sai annabin ya ce to shikenan Allah ya karbi maganan ku Allah ya zaba muku daluta inna Allah qad ba'atha lakum daluta malikan ya zabi daluta a cikin ku ya zama muku sarki ya zama muku ka'id na yaki inna Allah qad ba'atha lakum daluta malika kalu sai suka ce Allah ya kunu lahul mulku alaina ya za a yi wannan ya mulke mu ɗalutan ne zai zama sarki a kanmu wa nanu a haƙƙu bil mulki minu bayan mu ne muka fi cancanta da mu zama masu mulki ba shi ba walam yuta sa'atan min al mal gashi ba a bashi ba a wato yalwata masa kuɗi ba baya da kuɗi baya da arziki talaka shine za a zo a ce yau zai mulke mu ولم يؤت ساعة من المال sai Allah ya ce a'a ku fa kuka ce in zaba to ga zabi na nan inna Allah astafahu alaikum Allah ya zabe shi akan ku ai Allah ya san da ku bai zabi kowa ba Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min nasi ubangiji shine yake zaben manzanni ya zabi mutane wanda yake so a ciki inna Allah astafahu alaikum ku kuka ce a sanya muku soja a sanya muku sarki kaga anan sai ya zamana ba wai suna so a ba su abin da Allah yake so ba ne a'a abin da ransu yake so ne ba Allah suka ba wa zaɓi ba dan da Allah suka ba wa zaɓi da sai su ce alhamdulillah mun karɓa amma dama suna jira ne ya zama ba abin da Allah yake so suke so ba kuma Allah ya sani Allah ya san da haka sai sa ya zaɓo ɗaluta ya sa musu ai shi ɗalutan wani ne a gefe yana nan ba ma kamar dai gidan shugaban kasa shugaban kasa ya zo tafiya ya zo tafiya zai yi tafiya ko wani abu sai su ce ranka dade a sa mana wani mana ya jagorance mana kujerar shugabancin kannan kafin ka dawo a wajen chief of staff ssg kowa duk suna nan manya-manyan kwamishinoni da ministoci suna nan sai shugaban kasa ya ce a je can bakin kofa akwai wani shushaina da yake goge wa sojojin wannan gate din takalmansu a ɗauko shi a zo shi zai zo ya zauna a kan kujeran nan zai yi ai za a ga tashin hankali maybe wani ma daga nan zai yi waya ya gaya wa sojan yawa shugaban kasa ya ce ku harbi wannan shushaina mai leƙen asiri ne ko wani abu to su ma irin haka aka musu don allah ya gani ɗaluta malikan ɗalu Allah ya kuru lahul mulku alaina mu za a sanya wa ɗaluta ai mu nanu a haƙƙu bil mulki minhu mu muka fi cancanta da abamu abamu mulki kaga abu biyu an fardanta yaƙi sun gudu an zaɓi shugaba sun ce ba za su karɓa ba anna yaku wala nu haqu wala yuta sa'atan min al mal Allah ya ce to wannan ne matsalan ba matsala sa'atan qala inna Allah astafahu alaikum Allah ya zaɓe shi a kanku wa zadahu ya ƙara masa ya yalwata masa basatan fil ilmi wal jism ya yalwata masa jiki kuma ya yalwata masa ilimi ma'ana ɗalutan da kuke gudu da shi kun yadda kun karɓa na koya masa ilimin yaƙi yanzu haka tunda ai cewa kuka yi aslana malikan nuqatila fi sabilillahi to yanzu ga taluta nan shine zai yi yakin na ƙara masa jiki in kuna ganin sa lange lange ne yanzu ga ƙarfi in kuna ganin baya da ilimin yaƙi ne to na ƙara masa shikenan ka duba Allah Allah bai yana da dama ya ce dole ku ɗauka ku karɓa ni amma Allah yana ta bin to ba matsala in dai kaza ne a gyara kaza ne ko to shikenan ku ɗauka dai kaga tun a farko ya kamata a yi faɗa da su falan mata wallau ɗin nan amma Allah ya ce to ba matsala dai a ci gaba da tafiya haka ake san shugaba duk inda shugaba yake ya ji a ransa cewa yana al'ummansa su ne gwamnati ba shi ba ka duba inda Allah yake koya maka kaga anan Allah fa shi ya halicce su ba wai zaben Allah suka yi ba amma Allah ya bi su to mu dai ba za a mana kaza ba mu kaza muke so to shikenan an muku kaza din mu dai ba ma son kaza kaza muke so in an muku zai kwantar muku da hankali to ga ilimi ga jiki na bashi Allah yana da gada ma ya ce cewa ba ilimin ba jikin dole shi za ku sa kuma ba yanda za su yi amma Allah ya bi su a haka saboda ya koya wa al'umma in shugaba ya zo kar ya ga Allah ya ba shi shugabanci shi ke da SS shi ke da DSS shi ke da soja shi ke da 'yan sanda ya ce sai abin da ya yi za a yi a'a in dai karantarwar shari'a ne ya dinga bin su yana jin me suke so ya musu in ya ga zai cuce su ne su ba su gani ba sai ya fahimtar da su wannan shine gwamnati jama'a su ne gwamnati karantarwar alkur'ani kenan wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism sai sa ko anan ma yana da kyau a samu mutum akan aikinsa a ɗaura shi a kai wanda ya san abu a zaɓe shi a ɗaura sa a kai an tambayi imamu ahmad aka ce idan za a je yaƙi ga mutumin banza mai ƙarfi fasiki ne yana shan giya yana bin mata amma musulmi ne ana tare da shi amma yana da ƙarfi kuma ya san categories na yaƙi ga kuma wannan kullum cikin sallolin dare azumi alamis da litinin sallolin dare amma baya da ƙarfi idan aka ajiye wannan mutane biyu aka ce ka zaɓi shugaba wanda zai jagorance ka yaƙi ya imamu ahmad wa za ka zaɓa ya ce zan zaɓi mutumin banza wanda ya san yaƙi ya zama shugabana ya ce saboda fujuruhu li nafsihi wa quwwatuhu lil muslimin ya ce fasikancinsa iyakansa zai dawwamar zai ɓata amma ƙarfinsa zai yi wa musulmai amfani shi kuma wancan tsoron allan shi shi kadai zai yi wa amfani rashin ƙarfinsa kuma zai cuci musulmi ma'ana kowa ana duba li kulli makamin makal kowane waje akwai abin da ake ɗaukowa na ka dace da wajen a sa ka to shine Allah ya ce to kar ku damu zadahu bastatan fil ilmi wal jism na ƙara masa jiki ƙarfi na ƙara masa kuma ilimi duka wannan sifofi ne da mutum ya kamata ya zama jagora a kansu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yuti mulkahu man yasha ubangiji fa shi ne yake ba da mulki ga wanda ya ga dama ba wai ku ne za ku ce an na ya kunu da mulku alaina ba a'a ni nake zaben wanda zan bawa yuki mulkahu man yasha dalutu na ga dama dawudu na ga dama sulaimanu na ga dama duka wannan mulki na ne ni nake bawa ai ko sulaimanun ma da dawudu da kissan su zai zo a gaba cewa wa qatala dawudu jalutan shi ma din ai da Allah ya faɗa ya faɗa ya faɗa sai a ƙur'ani can da ya faɗi mulkin da ya ba su ya ce haza a sa'una wannan ni ne nake bayarwa to Allah shi yake zaben wanda zai ba wa mulki ba ku ne za ku ce wa nanu a haƙu bil mulki minhu ba wallahu sani shi Allah wasi'un mai yalwa ne alimun masani ne akan wanda yake bawa قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين في النبي يقارك يا مستوى إن آية ملكه توشيكينا كدوب الله واتو Allah bai ƙara barin su a nan ba sai ya bi su yana gaya musu shikenan tun da kun ki yadda na ƙara masa jikin na ƙara masa kuɗin duk da haka ba sun ki yadda ba sai Allah ya ce to wa qala mu inna ayata mulki ala daga cikin alamomin cewa shi yake da mulki an ya'tiyakum at-tabut fi sakinatun min rabbikum wani akwati tabut wani akwati zai zo muku fi ismaninatun min rabbikum akwai kwanciyar hankali daga wajen ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu musa daga cikin akwatin nan anan malamai sun yi magana cewa wani akwati ne wannan ake magana wasu suka ce akwatin nan ne da Allah yake magana iz auhayna ila ummika ma yuha an fihi fit tabuti a lokacin da Allah ya yi wa maman annabi Musa wahayi cewa ta fashi a cikin akwati wasu malamai suka ce a'a wannan wani tabut ne daban bayan amma dai rinjayen malamai wanda ya tafi shi wancan tabut din ne na maman annabi Musa za wa yana ila ummi kama yuha an ukfi fi tabut fasfi fi yadu a wa qala an-nabiyyu inna ayata mulki an ya'tiyakum at-tabut wani akwati zai zo daga wajen zai zo ya sauka a gaban shi wannan ɗin ɗalutan an ya fiye kuma tabutu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun min ma taraka alu musa wa alu haruna daga cikin akwatin nan akwai sauran abubuwan alu musa da alu haruna malamai suka ce abinda ake nufi da a cikin akwatin nan akwai sanda na annabi musa da ya ta zama maciji akwai akwai wannan alluna na attaura na annabi musa akwai rigan shi akwai wato abubuwa dai da dama na zamanin annabi musa da annabi haruna a nan wajen idan malamai ko wasu mutane suna kiyaye wani abu da yake tabbatar da aƙidanmu mutane sukan ce wai cewa an yi shirka ko an yi kafirci misali ka je wani gari kaga an ce maka ga sauran rigan annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ga sauran gashin shi ko ga rigan na na faduma ko ga qur'ani mus'af na sayyidina usman duk in kaje zaka gani wannan ba laifi a ciki idan dai Allah yana ba mu labari an kiyaye kayan annabi Musa tare da wannan tabut din fa ya bata ne suna kiyaye shi yanzu ne aka dawo musu da shi ba a batar da shi ba kamar in kaje Cairo in kaje Masjid Sayyidina Hussein za ka ga za a ɗauko maka alhamdulillah mun shiga mun gani za a ɗauko maka rigan annai muhammadu za a ɗauko maka gashin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ɗauko maka rigan na fadima radiyallahu ta'ala anha za a ɗauko maka abubuwa da dama da yake nuna maka annabinka idan aka ɗauko rigan annabi aka warware maka ita aka ce maka gata nan me kake ji wani irin daɗi da shauƙi saboda abin da ka gani shi ne sai Allah yake gaya wa su ma banu Isra'ila anan fihi sakinatun min rabbikum idan kuka ga wannan a tabut din sai ku ji irin an kawo muku kayan iyayenku ku ji daɗi sakinatun min rabbikum kaga ashe kenan ba laifi ni ma in kiyaye alkalban shehina ko rawanin shehina ko takalmin shehina da yake tuna mun da cewa wannan an yi wani bawan Allah da ya shiga cikin kayan na yake bautan Allah yadda ya kamata tun da gashi an kawo ma alu haruna wa alu musa ne amfani lallai sai an kawo ne zai tabbatar da mulkinsa a'a hikima na Allah ya gwada musu ga kayan iyayenku nan yau ɗalutu shi yake gadon shi taluta da Allah ya fardanta musu yaƙi al Musa wa al Haruna tahmiluhu al mala'ika suna ɗauke da shi mala'iku ba suka ɗauko wannan akwatin amma kaga ai Qur'ani cewa yi wa qala inna Allah wa qala mu inna ayata mulki an ya'tiyakum tabutu akwati zai zo muku amma sai Allah ya ce tahmiluhu al mala'ika kamata a ce mala'iku ne suka zo da shi amma Allah ya ce akwatin shi zai zo da kanshi bi ma'ana lokacin da akwatin yake zuwa ba mai kallon mala'ikun akwati ne kadai aka ga yana zuwa sai sa Allah ya danganta zuwan zuwa ga akwatin tahmiluhul mala'ika inna fi zalika sani shi wannan ayoyin da muke karanta muku tun daga inna wa qala an nabiyyu in wa qala an nabiyyu inna inna allaha qad ba'atha lakum ko an inna ayati inna wa qala an nabiyyu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malikan ko kuma wa qala an nabiyyu inna ayata mulkihi to duk dai ko ma wani aya ne inna fi zalika la ayatan lakum wannan ayoyin da muka sanya muku la ayatan lakum da daidai Allah ya yafe mana abin da muka yi kuskure a kai Allah ya saka wa shaida alheri Allah ya ja kwanan shi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya biya masa bukatunsa duniya da lahira Allah ya haɗa kan ‘ya'yansa da almajiran shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ja kwanan iyayenmu da jikanmu da jikan iyayenmu da saka wa shaidanmu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم